يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أحب الناس إلى الله أنفأهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة ردا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام وقال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أحب الناس إلى الله أنفأهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو يكشف عنه سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي له أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كف ومن كف غيظه ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه مع ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل الصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على الطاعات وما يقرب من رضا الله عز وجل كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وأكثرها قربة إلى الله تعالى كانت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف أشخاصهم وأحوالهم وما هو أكثر نفعا لكل واحد منهم وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم أنفعهم للناس أي أكثر ما أكثر من ينتفع الناس بهم وهذا لا يقتصر على النفع المادي فقط ولكنه يمتد ليشمل النفع بالعلم والنفع بالرأي والنفع بالنصيحة والنفع بالمشورة والنفع بالجاه والنفع بالسلطان ونحو ذلك كل هذه من صور النفع التي تجعل صاحبها يشرف بحب الله له وأحب الآمال إلى الله سرور يدخله على مسلم أي أن أحب الأعمال هي السعادة التي تدخلها على قلب مسلم وهو يختلف باختلاف الأحوال والأفراد فقد يتحقق السرور في قلب في قلب المسلم بسؤال أخيه عنه وقد يتحقق بزيارة أخيه له وقد يتحقق بهدية أخيه له وقد يتحقق بأي شيء سوى ذلك والأصل أن يدخل السرور عليه بأي طريقة استطاع أو يكشف عنه كربة والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الهم والغم فمن استطاع أن يكشف عن أخيه كربة ويرفع عنه غمه وقد وفق بذلك إلى أفضل الأعمال وقد وفق إلى بذلك إلى أفضل الأعمال أو يقضي عنه دينا يقضي عنه دينا أي تقضي عن صاحب الدين دينه وذلك في من يعجز يعجز عن الوفاء بدينه أو تدرد عنه جوعا أي بإطعامه أو إعطائه ما يقوم مقام الإطعام ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ففي قوله صلى الله عليه وسلم هذا إشارة إلى فضل المشي مع المسلمين في قضاء حوائجهم وتيسير العقبات لهم حتى جاوز هذا الفضل الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل هذا إلا على عظيم فضل السعي بين المسلمين لقضاء حوائجهم ومن كف غضبه ستر الله عورته وفيه إرشاد إلى ما يحب أن يأخذ المسلم به نفسه وقت الغضب من خف الغضب وكظم الغيظ لأن عاقبة ذلك طيبة وهو ستر الله عز وجل لأورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة وهذا فضل من كظم غيظه ما استطاعته أن يمضي غيظه ولكنه كظمه ومنعه لله لأن هذا الأمر عزيز على النفس فكان فضله عظيما ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أي حتى تقضى له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام ثبت الله قدمه يوم القيامة على الصراط وإن سوء الخلق وإن سوء الخلق يفسد العمل سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل الأصل ختم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارات وهذا الإرشاد بعد أن أرشد السائل إلى أحب الأعمال إلى الله تعالى وكأنه أراد أن يقول له إن فعلت هذه الأعمال الصالحة فإياك أن يفوتك حسن الخلق فإن سوء الخلق يفسد الأعمال الصالحة فسادا عظيما ونزي مسلمتا daga ina kake daga nan fantami unguwa ce ko kana so ka musulunta dan fantami kai kake so ka musulunta ko ko dai wani tsoro kaji sha'awa ce da yarda da kamsa da gamsuwa da amincewa to da wani addini kake yi to yanzu zaka musulunta shekarunka nawa kana nema hamsin da shida kai wani allah ya taimake ka a bakin kabari kake mai hamsin da shida kam ai ya kusa sittin wanda ya sittin kuma ai bainal mautu ne wal hayati zan gaya maka kalmar shahada in ka amince yanzu nan ka shiga musulunci ashhadu allah ilaha allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan رسول الله وأن عيسى عيسى عبد الله ورسوله ka ce daga yau ka yadda ka amince ka gamsu ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ka yadda ka ce ka amince ka karba ka yadda annabi Muhammadu annabin Allah ne bawan Allah ne manzon Allah ne cikamakin annabawa ka yadda da haka ka ce daga yau ka yadda annabi Isa ba Allah bane ba kuma ɗan Allah ba ne bawan Allah ne manzan Allah ne ɗan na Maryam ka yadda ta wannan shine musulunci da aka kai yan kwamitinmu yanzu za ka je su koya maka abin da za ka yanzu na gaggawa ka zo ka samu wannan sallah tare da mu Allah ya tabbatar da mu a musulunci me sunanka sunanka dama can sunanka lawan da ai lawan awwali kenan in ka ji lawan awwali kenan so ba matsala za ka ci gaba da kiran sunanka awwal ba sai an canza ba suna ba mu in ka ji an ce awwal sani salisu rabi khamisu sadisu haɗi zuwa ashiru hadi ashar ana nufin sunayen gidan duk sunansu muhammadu ne to sai a ce muhammadu awwal muhammadu thani muhammadu rabi thalisu muhammadu rabi muhammadu khamisu muhammadu sadisu muhammadu sabi'u muhammadu thaminu muhammadu tasi'u muhammadu ashiru muhammadu hadi to shine ake samun har goma sha ɗaya a gida ɗaya to maimakon a ce muhammadu muhammadu a rasa sai a ce muhammadu na ɗaya na biyu na uku har zuwa na goma sha ɗaya saboda haka muna fata allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci a huduban mu istaghfiru rabbakum summa tubu ilai الحمد لله على كرمه الحمد لله على إحسانه الحمد لله على منه الحمد لله على توفيقه والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه bayan Allah huduban mu ba wani abu ne mai tsawo ba wani hadisi ne kwaya ɗaya na manzon Allah alaihi salatu wassalam kasancewa muna cikin waɗannan goma na ƙarshe kuma wannan juma'a ita ce ta ƙarshe a cikin watan ramadana so bayan an gama azumi an gama kiyamun laili an gama tahajjudi an gama iftar an gama itikafi an yi umarar ramadana mutane sukan tambaya to me ya kamata mu yi a bayan ramadana to so ake ka dora alamar karbuwar ramadana ka shine ka dora akan abin da kake mai kyau wasu ka ce ba ma gane ramadana mutum ya karbu sai bayan ramadana idan kafin ramadana kana wata tsiya bayan ramadana sai aka ga ka dora a kai to ramadana bai goge maka wannan tsiyar ba kenan idan da kai can mai sakacin sallah ne sai ramadana ya zo aka ga kana zuwa masallaci a kan kari amma bayan ramadana sai aka ka koma wasa da sallah to ramadana bai maka gyara ba idan da can kai wato mai sakacin kula da iyalanka ne da 'ya'yanka da matanka baka ba su lokaci baka ba su kulawa baka nuna musu tausayi sai ramadana ya zo aka ganka a gida ka kudu amma ramadana na wucewa sai ka koma ci gaba to ramadana bai maka tasiri ba idan da can kai marowaci ne ba a san ka da kyauta ba ba a san ka da alheri ba ba a san ka da kyauta ba sai ramadana ya zo aka ka koma ga allah ramadana na wucewa sai ka koma inda kake to kai baka san baka san allah ba sai a ramadana man kana ya abudullah fi ramadan fa inna ramadana qadin qada wa madha wa man kana ya abudullah fa inna allaha hayyul la yamut wanda ke bautawa Allah a Ramadana kadai shi bai san Allah ba bai san ana ba bai san ana zuwa sallar jam'i ba sai a Ramadana bai san ana azumi ba sai a Ramadana bai san ana sallah ba sai a Ramadana bai san ana itikafi ba sai a ramadana bai san ana ciyawa ba sai a ramadana bai san ana halartar darasin karatu ba sai a ramadana da haka ramadana da ya wuce duk ya wuce masa da waɗannan shi da azumi sai na wata ramadana shi da sallah a jam'i sai abin da hali yayi shi da ciyarwa sai an gani shi da halartar darasin ilimi sai wani ramadana yanzu zai karkada qur'anin sai nannaɗe shi ya aje shi sai wata shekaran Allah ya kai mu an fara tafsiri sai ɗauko shi ya karkaɗe masa ƙura ya ce to watan ƙur'ani ya zo watan koma ga Allah ya zo shi ramadana so ake buɗe maka ƙofa ya maka gyara la'allakum tattaquna ya ɗora ka akan abin da bayan ramadana za a ga tasirinsa a ga cewa kai lalle ramadanan nan ya ma alhaji wane ko malam wane ko wane tasiri halin da aka san shi da shi marasa kyau yanzu duk sun ragu halin da aka san da ba shi da shi masu kyau yanzu duk sun karu saboda ramadana ya masa tasiri la'allakum tattaquna hikimar dora muku azumin ramadana domin ya sa muku takawa ne ita kuma takawa imtisalul awamir washnabun nawahi yina yi ne bari na bari an baka ka gode baka samu ba kayi hakuri kayi laifi ka tuba an baka doka ka bi an hana ka ka hannu to tattaquna kenan so waɗannan abin guda biyar su ne za a ga tasirinsu a zuciyarka tasirinsu a aikinka tasirinsu a maganganunka bayan ramadana in Allah ya sa waɗannan abin guda biyar suka ƙaru aka ga cewa ɗa'aka ga Allah ta ƙaru abinda Allah ya sa ka yi ka ƙara yawan wanda kake yi abubuwan da ba ka yin sakaci da ba ka yi yanzu kana yi bayan ramadana aka ka ci gaba da yi abubuwan da aka hana ka da kake yi yanzu da ramadana ya zo ya saitaita ka ka bar abin da ba shi da kyau sannan da ba ka da godiya in an baka kana renawa yanzu ramadana ya gyara zuciyarka kana wa Allah godiya da ba ka da haƙuri da ramadana ya zo sai ya koya maka haƙuri saboda ka yi haƙurin ci da sha da sha'awar har tsawon lokaci don neman yarda Allah ka gana da gangar jikinka da rana ka gana da ruhinka da daddare in kai sallah ruhinka ka gana da shi in kai azumi gangar jikinka ka gana da ita saboda haka dare sai ruhi ya shiga rana sai gangar jiki ya shiga saboda haka wancan yi ne wannan bari ne ka koyi bari ta hanyar azumi ka koyi yi ta hanyar sallar dare idan kana karanta ƙur'ani magana kuke da Allah ganawa kuke da Allah in kana son Allah ya magana da kai to ka ɗauki ƙur'ani in kana son kai magana da Allah to ka tada sallah to kayi sallah kayi karatun ƙur'anin kayi azumin azumi bari ne ita kuma sallah yi ne to kayi wannan da daddare kayi wannan da rana saboda haka ka nuna wa Allah cewa kai nasa ne da daddare nasa ne da rana ya hana ka da rana ka hannu ya umarce ka da daddare kayi saboda haka sai ka zama cin waɗanda Allah yake so to duk da haka sahabbai suna yin abin da Allah yake so amma sai su kewayo kuma su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me Allah ya fi so ita kuma ibadan nan abu biyu ce bautawa Allah shi kadai da kyautatawa bayan Allah su kenan duk abin da zaka ga an ce kai a ibada to ka duba da kyau zaka ga ko dai kyautata alaka ce tsakaninka da Allah ko kyautata Allah ne tsakaninka da bayan Allah kyautata alaka tsakaninka da Allah azumi yana ciki ba wanda ya san kana azumi sai Allah in kana sallah kyautata alaka ne tsakaninka da Allah in ka je haji kyautata alaka ne tsakaninka da Allah amma in ka ba da zakka ko kai sadaka ko kai kyauta ko kai wakafi ko kai hubusi ko kai wasiya kyautata Allah ne tsakaninka da Allah ta hanyar kyautatawa bayinsa sai kaga ka fada cikin waɗanda Allah yake so waɗanda suke tausayawa bayinsa ta hanyar yaye musu damuwa ko kuma ciyar da su to shine aka tambayi annabi alaihi salatu wassalam ahabbun nasi ila Allah wai a cikin mutane wa Allah ya fi so sai ya ce anfa'uhum linnas wanda ya fi amfanan mutane in dai kana amfanan mutane da duk abin da Allah ya hore maka kai mai ilimi ne ka karantar kai mai kuɗi ne kai sadaka kai kyauta mai sana'a ne kai ka koya wasu sana'a mai hikima ne kai ka koyar mai azanci ne mai bada shawara ne mai mulki ne mai kuɗi ne duk abin da Allah ya hore maka kai kokari wani ya shigo ya amfana da wannan abu ko gyaran wuta ka iya koya ma wani electrician ne ka ɗauki yara uku ango ka koya musu kafinta ne kai koya musu filamba ne kai koya musu duk sana'ar da kake yi kokari ka jawo wasu yara ka yaye su ka koya musu domin su amfana da wannan basirar da Allah ya baka to ka fada cikin waɗanda aka musu rijista cewa waɗanda Allah ta'ala ya fi so to sai aka tambaye shi wa ahabbul amali ila Allah to wani aiki kuma Allah ya fi so sai ce sururun tudkhiluhu ala muslim ka faranta wa musulmi rai ka yi diyar da zaka ka sa wani farin ciki ta kashi anhu kurbatan yana cikin bakin ciki yaye masa au ta qadi anhu dainan ana bin sa bashi ya rasa inda za shi har yana shirin gudu ce ne nawa ne bashin nan kaza ne in gwana biya ma au ta ɗari an huju an ko yana cikin yunwa ka ce in abinci ko in sana'a je ka kai ka ci abinci to wannan kayi masa abin da Allah ya fi so sai annabi ce wali an amshiya ma'a akhin fi hajatin in kama hannun dan uwana in kai shi inda bukatarsa za ta biya ahabbu ilayya min an a'takifa fi hazal masjid shaharan yace in kama hannun dan uwana in kai shi inda bukatarsa za ta biya ya fi ne wata guda ina itikafi a cikin masallaci na ka san ko itikafin kwana daya a masallacin annabi ya fi dinna garin amma yace sai kai wata guda kana itikafi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan zaka kamo ladan wanda ya shige gaba ya je bukata wani ta biya ya ce wa man ka zama gaizahu wanda ya fushi aka fusata shi sai ya haɗe ya fushin walau sha an yamdiyahu amdahu da ya ga dama ya zartar da fushin da ya zartar mala Allahu qalbahu yawmal qiyamati ridan Allah zai cika yarda a cikin zuciyarsa ranar alkiyama wa man masha ma akhihi fi hajatin wanda ya shige gaba ya tabbatar bukatar wani tabiya tabbata Allahu qadamaihi yawma tazulul aqdam Allah zai tabbatar da kafarsa a ranar da kafa take zamewa sai ke cewa kuma wa inna su alkhuliki kaga mummunan hali mummunan hali a ce ma makaryaci ko marowaci ko mai cin amana ko mai saba alkawari ko marasa da zumunta ko mai watsi da iyalansa ko wanda yake saba wa iyayensa ko wanda yake cin mutuncin makotansa ko wanda yake ha'inci da algus ko barawo ko mai kisan mutane ko mai ci musu mutunci a social media to ya ce wannan yana bata aikin duk da kai a ramadana kamar yadda ina in aka ɗebo kunu aka kwara akan zuma shikenan zuma ta tashi daga aiki to haka nan aikinka yake lalacewa in kana cin mutuncin mutane in kana cin dukiyar mutane idan kana shiga rayukan mutane inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum duk wani aikin da kake ganin kayi kayi sallah kayi azumi ka ciyar kayi kaza kayi kaza to in baka kiyaye jinanan mutane ba baka kiyaye dukiyar mutane ba baka kiyaye mutuncin mutane ba kwasa za a gaba ɗaya a basu أتدرون من المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وقذف هذا فيؤطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار matsiyacin ranar lahira zai zo ga sallah ga azumi ga zakka ga haji ga itikafi ga salati ga biyayya ga waye duk yayi aikin alheri ga sunan tili sai kuma zo ai masa layi ya cuci wannan ya zagi wannan ya ci amana wancan ya yi wancan kaza sai su buga layi su ce Allah a biya mu ba mu yafe ba sai a ce kai dau sallah kai dau azumi kai dau itikafi kai dau sallar sa ta dare kai dau qiyamul layl sa kai dau ladan sa na qiyamul abin nan lailatul qadari duk arabi aikin kuma ga layi bai kare ba Allah ce to ku da ba shi da abin da zai biya ku ku kawo laifukan ku a dora masa wani ya sha giya ba kai ka sha ba sai a karɓi shan giya sa dora ma wani ya yi zina ba kai ka ba ɗauki zina sa dora ma sai an gama laftawa mutum zunubi sai a ci kuikuye shi a yi kulin kubura da shi a cilla shi cikin wutar jahannama to da haka wala da kunu kallati na qad ghazlaha min ba'di quwwatin an katha kada kai aikin alheri kuma ka zo ka rusha shi da hannunka Allah ya tsare mana imanin mu tsare mana mutuncin mu tsare mana ayyukan mu Allah ya sa mu yi rayuwa mai kyau mu yi ƙarshe mai kyau Allah ya da muka ga farkon Ramadana cikin nasara Allah ka nuna mana ƙarshen sa cikin nasara abinda ake raba a cikin na alkhairi Allah ya sa da raban mu rahamar da Allah yake yi Allah ya sa da mu a ciki Allah ya gafarta mana zunuban mu ya yafe mana kurakuran mu ya ji kan iyayen mu da suka rasu masu rai mu da su Allah ya sa mu cika da imani yan kasuwan mu masu noma masu kiwo masu kasuwanci masu aikin gwamnati kowa a cikin sana'arsa da abin da yake nemo wa iyalansa abinci Allah ya sa masa albarka ya haɓaka masa shi ya ba shi ikon aiwatar da shi inda Allah yake so yarda da shi Allah matasan mu kai musu albarka ka shirya shiryayyun ka ƙara musu shari'a kan gararun ka shirya mana da su Allah muna roƙonka ka ba su sana'a da aikin yi da ilimi mai amfani da rayuwa mai amfani Allah ka kawar da dukkan fitintunu da tashin hankali da rigima da zubar da jini da fitintunu da yaƙuƙuwa Allah duka kawar da su ka kau da talauci ka kau da yunwa ka kau da fatara ka kau da tashin hankali da fitina Allah ka lulbe mu da albarka da rahama da jin kai da afuwa da gafara da kake Allah ka samu a ciki إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا وقوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله